أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa kada yin manta manufanmu na koyon lugan nan muna koyon luga ne wanda zai taimaka mana mu ƙara fahimtar alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ta hanyar magabata ma'ana bisa ga fassarar magabata ba wai kawai mu koyi luga mu zo mu ta jayayya ba a'a wallahi kada wannan ya zama manufan mu ba mu lada ba la'ada ba tukwici sai ma shirka idan mutum yayi irin wannan a mu tsarkake niyya mu yi da nufin menene za mu samu wani ilimi ne wanda ke shi ma makami ne zai taimaka mana mu yaƙi wasu musulmi shi zai taimaka mana mu taimaki musulunci da shi Allah ya samu dace yau muna 22 ga watan februari shekara ta 1442 wanda ya daidai da daya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a afon ishirin da ɗaya wannan shine darasi na biyar cikin wannan littafi na tasriful izzi insha Allah Allah ya samu dace to za mu tashi ina ne malamai na'am na'am masha Allah na'am na'am ijtima'u ya ta aini fi awwalil mudari haduwan ta'un guda biyu a farkon filin mudari fa'anta an hutalaha za ka gan kana karatun tafsiri malaman sukan ce asalin shi fa'anta an hu ta talaha ai a nan da kanin ne kira ruwan ba su aka idiga aka madda ai fa'anta an hu talaha fa'anta an hu talaha lak samu dace wa alam annahu idza ijtama'a ta'ani malan ce ka sani idan ta'un biyu suka hadu fi awwalin mudari'in a farkon fi'lin mudari'i na tafa'ala kaman mene kaman na'am wata fa'ala ko to malam yace wa anam annahu idza shama ta'ani ka sani idan ta biyu suka hadu fi awwal mudari a farkon fili mudari me ma'anin tafa'ala da tafa'ala da tafa'alala fa yajuzu hadfu ithbatuhuma ya halasta a tabbatar da su na hau misalin ta tajajannabuhu tatajannabu ka misalin tatajannabu tatajannabu kun ga taun biyu ko da kuma ta taƙatalu ta ta daharaju to me za ka yi wa yaji zuhatu ihida kuma ya hadisa a sharadinsu وفي التنزيل مثال ما القرآن فأنت له تصدى أصلا شيء فأنت له تتصدى فأنت له تتلهى فأنت له تتصدى da kuma wafitan zili wai juzu hathu ihda kuma ya rasa ashara ɗayan su wafitan zili fa'anta anhu fa'anta lahu tasadda to zai zama fa'anta lahu tasadda wafi tanzil fa'anta lahu tasadda asalin shi ta tasadda ne to amma dai Allah ya sauka da shi ne da tasadda wa naran talazza narar talazza aga naran tatalazza فخذفت إحدى التعين تنزل الملائكة نعم وتتنزل الملائكة أما سيأك شاري تاون دا سيأك تي تنزل الم... آه. تتنزل الملائكة تنزل الملائكة ما شاري دا متى تقلب تاؤ افتعل طاعا وعليكم السلام الله
kace aka kawai nan tafa'ala wa tafa'ala wa tafa'ala hmm tafa'ala ga ma'unin shi nan ta tajannaba tafa'ala ga ma'unin muzun shi nan ta ta تتقاتلا تتقاتلوا تفاعللا تدحرجوا نعم شيني يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا yau ba haka ba ba yau ma ya tila takallamu nafsun illa bi izini lalle shi maka ta takallamu akwai su da yawa cikin alkurani sai dai kalilan mata ta zakarun ne nan aka shi aka banan galibi sha da tawon don ake yi Allah ya samu dace to mata tuqlabu ta'u ifta'ala ta'an ku duba bari mu sake bari mu dan yi bayani inda za a fahimta akwai kalmar salaha salaha ba ga sad ba to akwai wani ma'auni da ake ce mishi ifta'ala ifta'ala wai yanzu ana kun asalin wannan fa daga fa'ala ne fa ifta'ala ba daga fa'ala ne to yanzu ana son a dauko wannan ne a auna shi da wannan ma'aunin kun ga yi ga fa'un ko ga ainihin ga alamun ashe wannan ta'un din za a yi dace a yi kuna gani to yanzu za mu dauko salaha salaha to sai mu ce kun gani ai gashi nan kabalanta juna ko kun ga automatically an gane mene alhamza da mene ta'un to dama nan na wato masha Allah sai zama is talaha kun ga mun auna yanzu wannan shine waznu ko wannan ba shi na wannan ba ita ce akawuna ta ba ya zama mauzun ban faɗi wannan ba tun farkon darasin mauzun eh mauzun to shukuran kamar jalasa me ma'aunin jalasa ina mauzun a nan ina wazun a nan karuma me ma'aunin karuma ina muzun faula ina wazanin fa'ula to anan ba ga sadin ba sadin harafin idbaki ne yayi to tawun din nan ta zo a gaban harafin idbaki to wannan tawun din sai a ibdalin ta a maida ita ta'un me yasa saboda liwuqi ha ba'da harfin istila wa harfin idbaq wa huwa as-sad to nan sai a ibdalin ta sai a ce isfalaha shikenan ya bi dogo? to Allah ya samu dace to shine matatu kulabu tawo iftala dalan to me yasa tawon din iftala zamu da shi dalun ko da ke anan ma ai a wannan na allo shi ta'un ne ko to zamu ga wanda kuma zamu da shi zalun wa mata kana fa'u ta'ala dalan duk lokacin da fa'u din ifta'ala ya zama dalin ne au zalan ko kuma zalan au zayan ko kuma zayun qulibat ta'uhu ta'u din su zamu da ta dalan dalun kawai fatakulu fi to shukran shukran ta'unin ifta'ala ta'an ko yawwa haba ni kana naji abun ya canja biri to wa alam ka sani annahu mata kana fa'u ta'ala sadan duk lokacin da fa'un din ifta'ala ta zama sadun kaman salaha ko minas sulhi daga sulhu sai kuma yi istalaha istalaha wa alam ka sani annahu matakana fa'u ifka'u fa'u ta'ala duk lokacin da fa'un filin iftala ta kanci amma afwan nan ne guri muke ko wa alam ka sani annahu mata kana fa'u iftala sadan duk lokacin da ta'un din iftala ta zama sadun ne aw dadun ko dadun aw ta'an ko ta'un aw za'an ko za'an qulibat ta'uhu ta'an ta'un din sai mai shi ta'un fa taqulu fifta ala min sulhi sai ka ce a ma'aunin ifta'ala daga sulhin daga sulhu yake wato kalmar is daga salaha ne kamar da ni ka mana is talaha is talaha da aka ma'aunin auna shi da ma'aunin iftala ko to kasancewan ha'un ya zo gaban gaban lamun ma'ana gaban harafin sa'ad to wa lam annahu mata kana fa ta'ala sadan aw tadan aw ta'an aw za'an qulibat ta'uhu ta'an sai a maida ta'un din sa ta'un fata kullu min min fifta ala min as-sulhi sai ka ce a lafazin ifta'ala daga sulhu ne istalaha kaga asalin shi istalaha ne da ta'un kamar yadda muka yi bayani ne to wakati ta ba da sa'ad wa huwa harfin mutabak fa qulibat fa udilat ta'an wa min ad-darbi id taraba ko id taraba ku duba am ai da daraba ne daraba sai aka am auna shi da maunin ifta'ala to shikenan kawai sai ka mai da shi mene ta'un wa min ad-darbi da kuma kalmar ɗardi na ittarada asalin shi inda za ka bi asali sai ka ce tare da ne iw afon iw tare da to sai aka ibdalin ɗin ta'un da ta zama ta'un sai aka idigamin ta'un cikin ta'un kawai sai aka ce ittarada wa min zulmi iw talama ta'un din na ibta alice yayi wa kadhalika jami'u mutasarrifati hakan duka filolin da aka sarrafa su duka wannan nau'i na hawa misalin istalaha yastalihu istilahan wa huwa mustalihun kalma ce wanda take bayani terminology ma'anar ta terminology wa zaka mustalahun alaihi mustalahun alaihi wannan kuma shi abu ne wanda malamai suka binciko shi wal amru istalah istalih fi'il amrin shi kenan istalah istalih na amrin sa wannan hayu kuma la tastalih la tastalih yau akwai dan ka'idoji gaskiya ba kamar na jiya da shekarun jiya ba karatun to matatu kulabu ifta'ala dalan ko shine matashin karatunmu na gobe insha Allah idan Allah kai mu sai mu tashi insha Allah matatu kulabu ta'u ta'ala dalan koko din mu taba shi to a mun yi nan zamu yi na taukidi shi tunda ba mai wahala bane hmm aw ai da sauran lokacin ma bari mu dauka dai mata tuqlabu ta ufta ala dalan watan kamar misali ka ce yanzu ta'un din ce zai wuce za a mai da ita dalon shine za mu gani yanzu kamar ka ce zakara a barshi mu barshi mu gani bari mu san sha'ana zakara zakara to za mu auna shi da ma'aunin ifta'ala ga ma'aunin nan ifta'ala zakara kar ku manta if ta'ala din nan asalin shi menene an yi ziyadan menene da kuma alifin ko jamil jiddan to zakara za kara mun gane ko to yanzu zalun din nan ne ake son a nuna mana yanzu a mai da shi mene za mu da shi dalon ko kuma makamacin wannan ko kuma bari mu wanda zai fito mana ne sarari bari mu dauki dara'a to za a ma'auna shi da ma'aunin wannan to sai mu kawo alhamza ko? sai mu ce mene sai mu kawo ta'un kuma nan kaga zama da mene za mu sami ne id tara'a to in ku lura da kyau ta'un dinnan da dalin ai mutu kari bani ne ko masha Allah to sai ai ibdalin ta'un din a mai da ta dalin to kaga mutum matsalan san hadu ko shi yasa sai a ce mene iddara'a shi kenan kawai ana watan wannan ana auna ne ana auna ne da ma'aunan domin a samu wasu kalmomi kuma domin a samu wasu kalmomi a cikin larabci kamar yana daga cikin hanyar formation na kalmomi word formation wata hanyar da za a haifar da waɗansu kalmomi kuma to matatuku labu ta'u ta'ala dalan ta'un ta ibta ala yaushe ne za mu yi da ita dalin wama shi malam sai ce wa mata kana fa ufta ala dalan duk lokacin da ta'un na ibta ala ta zama dalin au zalan ko zalun au zayan ko zayun qulibat ta'uhu dalan ta'un din sai mu da ita dalin fa taqulu fi ibta ala min ad-dar'i daga kalman ibta ala sai ka ce kamar misalin dar kaga dara'a dara'a kaga idan muka auna da ma'aunin if ta'ala sai mu ce mene id id tada id tara'a daga nan sai mu idigamin ibdalin town din a sai mu idigamin town din cikin dalin cikin town shikenan kawai kaman azzik iz takara an auna da ma'aunin iz takara to sai a ibdalin town din zalim sai zama tumatulani san hadisi aka ce iz zakara ko kuma azzikr wazzajir aga za mu za mu sami ne iz ta iz tajara iz tajara iz zajara to sai aka auna shi da ifta'ala da kanan tawunin sai aka mai shi zayun haka ma kan ce fi idara da wazzakara wajir wazdara wazdajara ko nuni tokid al-khafifa thaqila nun tokid akwai matakan waya wa ta mata na'am akwai guda daya ba guda matakan lagu wawo ibta'ala waya wa ta mata
Allah mai iko to ni na go kaga bashi ana mata tubdal wawu ibta'ala to bari in je cikin sharhi ba za a rasa shi ba cikin sharhi insha Allah hmm? to to ina ganin to bari in yi zan da shi ne na'am a to ya mara magana ne kaga mata ta galibu ta uta ala dalan sai nun toki da safiya fakila matakan wawo ibta'ala
eh na gan shi shi ne tafi ɗin haɗa shi shukran na'am to mata tuqlabu wa wufta ala wa ya'uhu wa sa'uhu ta'an yaushe ne ake kalbi ake juya juyar da ta'un da ifta'ala da ya'unsa wa ya'uhu wa sa'uhu da sa'unsa da amai da su ta'an ta'un wa mata kana fa'uf ta'ala wawan duk lokacin da fa'un idin ifta'ala ya zama wawan ne au ya'an ko wa- ya'un au sa'an ko sa'un ulibatul wawu wal ya'u was ta'an wawan da ya'un da wawan da ya'un da sa'un din sai mai da su ta'un thumma udigimat fita fita ifta'ala sai a shigar da su a yi digami kenan cikin ta'un ifta'ala nahu misalin ittaka ittaka asalin shi menene ne to ittaka asalin shi tak- tak- takiya kaga iu taka iu taka to can nan wani din sai mai da ita ta'un sai a ce ittaka kawai tun da dama a daga cikin tagen abin nan matashin karatu ya ce mata tukulabu wawu ya ce ko wata sara asalin shi ya sura ne ya sura ya sura ya sura to sai aka ana shi da ma'aunin iu mene iu yasara iu yasara waccan nan yawon din sai aka mai da ita ta'un sai aka zama iu tasara to sai aka ibdanin din wawun din kuma ne ta'un kuma lillahi sai aka ce ittasala sai aka idigami ina ganin barin dan barin dan yi misalin shi a gefe ko tunda yasura yasura to ana sa mu auna shi da ma'aunin ifta'ala ifta'ala to sai aka zo aka ce iyu ta'ala hmm? afwan a'a iyu mene ya sunan shi ne asali ai to sai aka ce i ihu taf'ala ko ita yawon din nan ba ta nan ita ce sai aka maida ita aka yi digamunta ta'un gaga ta'un guda biyu ko to sai aka yi idigami kun gani ko afuwan na kawo madadin ifta'ala kuma zai zama iyu itasara kun gani to sai aka ibdalin hukuli ko iliya qabla ta faquli batil ya'u ta'an to ga kuma ta'un sai aka idigami kawai aka ce ittasara ittasara wannan a hankali a hankali za ka ƙara gane shi domin za a ƙara haduwa da shi a gaba musamman wajen annahul wadhi ko na sanawi ثم أريد في تايب تعالى nahu ittaka wattasara wattagara sai nunin taukid alkhafifa thaqila idan aka ce nunin taukid althaqila alkhafifa ana nufin wata nunin ce wacce ake kara a cikin fili don karfafawa for emphasis to nunin taukid din biyu ne akwai mai shadda akwai mara shadda mai shadda ita ce althaqila mara shadda ita ce alkhafifa ya ce mana malam ya ce mana nuna taukid emphatic nun kenan nuna taukid alkhafifa wa thaqila wa yalhaqu alfi'la gar almadi shi nuna taukid yana haduwa ne da fili wanda ke ba madi ba wal hali wal hal da kuma wanda ke mudari'i no afwan afwan wa yal wa yalhaqu alfi'la gar almadi to haka ne nuna taukid na haduwa ko da ke ga fa'ilin can wayan haƙu nunar taukili nunani littaukidi kun ga a can gaba wayan haƙu nunani littaukidi nunin guda biyu na taukidi suna haɗuwa gairar mazi ga wani fi'ili mazi walhal da kuma fi'ili mudari to nunin taukidin nan akwai hafifatun ma'ana sakinatun ita ce hafifa akwai kuma sakilatun maftuha to ku lura da kyau kunga khafifa ina nufin sakina ko to can ku lura wajen tarifin tarifin iklabi akan ce ko kalbin nuna sakina ta uta miman mukhfatan ko sai wasu je sa mukhaffafatan kaga mukhaffafatan ana ana mai cike sakina ce nan to kaga kuskure ne gaskiya mukhfatan shi abin boyewa daga ikhfa wa thaqilatin da kuma nunin thaqila illa fi ma taktasu bihi sai dai inda kawai take kewantuwa da shi wa huwa fi'lu thnaini shine fi'ilin a mutane guda biyu wa jama'atul nisa'i da jama'ar mata zamu gan su insha Allah fa hiya maksuratun fihi abadan ita nunin din idan an hada da ita to takan zo da kasara ne har abada fa taqulu sai ka ce idhhabani lil thnaini ga mutane guda biyu ku duba in ka ce izhab tafi za ka iya kawo mishi nunin ta karfafawa izhabanna izhabanna mun gan shi ko za kuma ga cewa izhaban ala ayi hal dai ga nun tokid din nan watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin aga la'akidanna ba ga nun nun ba masha Allah to zaka iya hada fi'ilin da nuna toki khafifa ko sakila sai dai ku lura da kyau in ka ce yazhabani yazhaba yazhabu kun ga zaka yi cewa mini la yazhabanna ba ga nuna toki ba to inda mishkilan take kamar yazhabu kana son ka faɗa mutane guda biyu suke suke tafiya zaka ce yazhabani jamil jiddan to kana son kawo nunin tokid a nan to kaka ce za ka share wacce nan nunin ta musanna ba za ka share ta ba za ka haɗo da nunin tokid ne a gurin sai ka haɗa su biyu amma nunin wacce take alamatar rafi take ƙarƙen filin to sai ka zo da ita ita sai ka ɗaure ta sai ka yi idigamun ta cikin nunin ta gaba ba ga shi haka ne fa cikin faɗin alamar da sarki cikin surutu news ba mene qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladhin wa la tattabi'anni sabilal ladhin la ya'lamuna ko kaga idan ka ce tazhabu ai kaga zaka iya kawo nunin tugil ko ka ce mene tazhabanna ba ga nunin tugil ba madalla to in ka kawo guda biyu tazhabani kun san nan nun na ita ce alamatar rafi ko to idan ka zo sai ka ce taz haban wannan kenan zaka daure sai ka zo da nun tawkid kaga yanzu automatically zaka idiga mun wannan cikin wannan ko sai ka ce mene tazha ban sai ka wadi batta da kasra to anan in kun lura da kyau wannan nun din ai saki na ce ko ga kuma alif kun ga sukun asli yazo gaban mene alif to ne sai kai madda lazim shi za ka ji an ce kawai kadi uji kawai kadi uji kadi uji badda wata kuma fastakima wala tattabi'ani shi sa kai shadda kaga ta zahabani in ka kawo nutugi suka ci mini ta zahabani kun gani? wadullah shine malam yace fatakulu izhabani lilithnani in kace izhab izhab tafi na mutane bi fa izhaba to sai ka zo da nuni tokidi mai shadda a gaba sai ka ce izhabani wannan fi al'amur kenan kaga za ka yi madda wazahabani ya niswatu kun gani an yi an yi an yi kama ko izhabani na musanna wazahaba wazahabnani na nuna tokid ba ku duba da kyau bari bar a rubuta shi idan ka ce izhabna yanzu kana son kai taukidin shi izhabna mata biyu ko kana son kai taukidi ya zaka yi yanzu sai ka zo da nunin ɗinka still ne zaka zo da izhab izhabna amma a nan karken nunin nisuwanka sai ka ƙara alifin sai ka nunin taukid kuma maksura iz madalla iz habanani kaga wannan nun din nun tokid ne iyi nun tokid a thaqila waccan nan nun din kofa ta farko nunin nisuwa ce shi ne kaga kulna kulna ya za ka ta gini wani filin kulna sai ka ce mene kulna ne shi kenan shi kenan sai ka zo da a nan ai yi addi haza ilistimai sakine ne sai dai sakila Allah ka samu dace na'am fatudkhilu alifan alifan ba'da nuni jam'in muannath sai ka kawo alifun gaban nunin ta jam'ul muannath nunin ta togan mata li tafsila bainan nunan nunat don ka mu ci tsakankanin nunin din guda uku tun ga nunin nisuwa ga nunin tokid guda biyu ce ita wala tadkhuluhum mal khafifa kaji ko khafifa ba ta shiga ciki li'annahu yalzamu iltiqa as-sakini iltiqa as-sakini ne don zai lazamci kawo sakinani ne a gurin nan ala gairi haddihi watan bisa ga bisa gurin da ba iyakansa bane fa inil takal sakinani sakinani idan fa inna litika as-sakinani saboda iltika as-sakinani haduwan harufa guda biyu su sukuni inna ma yajuzu idza kana al-awwalu harf maddin yana halastuwa ne idan na farko zamto harf madda ne wa thani mudgaman nabi kuma abin yin abin yin idigami ne nahwu misalin dabba ga alifin nan ko gaba sai muka samu ga sukun nan ba'un ga ba'un nan sakina wacce aka idiga mata cikin ba'un mai shadda wa yuhzafu kaga nan ne aka yadda sakinan su hadu ɗaya zama harfin madda cikin su wa yuhzafu min fili ana sharewa tare da filin ma'ahuma daga filin ana share ma'ahuma annunul latifil amsalatil khamsa nun take cikin al-amsalatil khamsa watan al'afal khamsa wahi yaf'alani kagan kace yaf'alani kaga kaga wannan min min al'afal khamsa ko taf'alani na musanna yaf'aluna taf'aluna taf'alina to yanzu za a yi tokidin waɗannan filolin yanzu wato zafu wawu yaf'aluna to idan ka ce yaf'alani ya zaka yanzu kun ga nuna din nan ta farko a yaf'alani shari ta zaka yi sai ka ce yaf'alani shikenan zaka cire nunin ne ta rafa a yaf'alani sai ka nuna toki dinka sagila shikenan abin da zaka yi kenan taf'alani ya zaka yi sai ka ce taf'alani shikenan yaf'aluna sai ka ce yaya nunin zaka share ko taf'aluna shi ma ka zaka sha nunin taf'alina shi ma nunin zaka sha ne wato zafu wawu yaf'aluna idan yaf'aluna ne suka share wawun din ka zo da nun tauki din ka kawai wa taf'aluna wa ya'u taf'alina idan taf'alina ne sai ka share ya'un din alifin din ka illa idan fataha ma kabla kuma sai dai idan harfin da ke kafa sai da fataha na misali la takhshawunna kaga takhshaw takhshaw takhshaw kaga asalin shi takshauna takshauna amma da aka zo da la sai aka share nunin ko alamatul jazmi la takshawunna sai aka zo da nunin tawkid kamar la tublawunna la takshayinna ko la tublawunna fa imma tarayinna min albashari ahada na madan amma wawun din takshawunna ba na fi idan bane ai khashiya ne yawon ce wannan wawul jama'a ce wawul jama'a ce Hmm? wa yuftahu ma'an nuni akhirul fi'li ana yin fataha tare da nunin a ƙarshen fi'ilin idza kana al-fi'il wahid idan fi'ilin na mutum ɗaya ne wal wahida al-ga'iba ko kuma mace ɗaya wanda ba ta nan wa yudammu idza kana kamar misalin da afwan wa yuftahu ma'an nuni akhirul fi'li haka ne ko idhabanna la yadhhabanna idza kana al-fi'il wahid wal wahida takhruju hiya ta kharuju sai ka sun mene la ta kharujanna sai ka fata kawai wa yi zama idan kana fiye jama'ar zukur in ka ce da'au kama misali idan ya zo da wawul jama'a to sai ka mishi zama kawai saddu saddu fi'il madin ba saddu wala ya suddun naka na ayatun lahi kaga gashi nan an zo da kaga can babu wawun kenan wa yi kusau idan ka na fi'il wahid al-mukhataba idan fi'ili ne na mace ɗaya wanda kake magana ita to sai ka sai kai mani wanda ka sa fita kulli fi amril ga'ibi mu'akkidan bin nunin thaqila idan za ka yi umarni ga wanda ba shi nan sai ka zo da shi dare da nuna takid tsakila layan suranna asalin shi layan sur ko layan surani layan surani sai ka cire nunin din sai kawo nuna takid kai a gurin layan surunna ka ka cire wawul jama'a da nunin din karke latansurun latansuranna kaga na mutum da latansurani na mutum biyu sai aka cire nunin ɗin alamar rafa latansurnani ka gani ai ba cire ba don nunin fita farko ita ce alamatar rafi wa bil khafifati layansuranna layansuran wannan nunin khafifa kenan layansurun na mai ne kenan na jama'a kenan layunsuran layunsurun na jina da maza da kenan da yawa latansuran na mace kenan wacce kike magana da ita wata kulfi amuril hadir mu'akkidan bin nuni a sakila kana karfa da wani sakila unsuranna kaga unsur ko na mutum ɗaya unsuranna unsura na mutane biyu suka ce mene unsurani unsurunna unsuru sai ka zo da nuna tauki sai ka share wawun din domin barin nuna tauki da wawun hadin zai addi ilacci mai sakinai ne unsurinna asalin shi unsuri unsuri unsurani unsurnani wa bilwabil khafifa kuma unsuran unsurun unsurin wa kisu ala zalika na za'iru sai mu tashi insha Allah ismul fa'il da maf'ul min thulathi al mujarrab insha Allah wa alaikum salam mm mini in zakara ai asalin shi zakara zakara to sai aka auna shi da maunin iftala sai aka ce mini kaga aka ce iz takara to ta'un din ita ce sai aka maida ta zalim kaga sai kaga mutum mutum masalan sun hadu sai aka ce iz zakara yanzu nan ta'un ce aka maida ta zalim haka yake haka yake eh nan manan su da insha Allah eh sosai yanzu ne cewa kenan wata da wata da kuma insha Allah malam ka ce na sai ka kiyasi akan sauran fi'ilola tsararrakin wannan nazair jam'in nazir insha Allah Allah ka samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk